أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe guwayoyinmu a kai kuma Allah subhanahu ta'ala ya shiryar mana da 'ya'yanmu ya raya mana su rayuwa ta addinin musulunci a yau muna safiyar lahadi goma ga watan rabi'u sani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 13 ga watan goma na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi تسهيل العقيدة معنى تحذيب شر تسهيل العقيدة الإسلامية mun kwana a shafi na 55 za mu tashi shafi na 57 kuma wannan shine darasi na 36 muna cikin bayani akan maratibud din yanzu daga cikin maratibin dini za mu shiga alfasal awwal shi ne al'islam kuwa gani alfasal awwal al'islam fasali na farko shi ne musulunci daga cikin maratiban addini malace liƙiƙilaƙin lafazul islam fi shar'i halata ne mana idan ana so a yi itilaƙ mana a yi furuci da lafazin islam fi a shari'a halata ne akwai halaye guda biyu da ya kamata a lura da su alhalatul ula malacin hali na farko shine an yi tulaka alal ifrat ma'ana a ambaci wannan kalma alal ifrat ma'ana ita ɗayanta shine ma'ana sangile inta ba tare da an hada ta da komi ba shi ne ke gairar muktarin bi zikirin imani kalmar islamu ta zo ba tare da an hada ta da kalmar imani ba shi ne ke ba tare da an hada ta da ambatan imani wa huwa hina izini yuradu bihi addini kulluhu usuluhu wa furu'uhu to a wannan lokaci idan aka yi idlakin kalmar islam ita kadai ba tare da ai muqarana ta da imani ba to a wannan lokacin ma'anar da zata bada tana nufi addini kullihi addini baki daya usuluhu wa furu'uhu da tushensa da far'insa ma'ana reshensa da tushensa baki daya ko ina da abin da ya shafi musulunci yana cikin wannan min i'tiqadat na daga abin da ya kamata a kudurta a zuciya ne wa aqwalun ko kuma a furta su ne a yi magana da su wa af'alun ko kuma ayyuka kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna dina 'inda Allah islam mana ku sani addini a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine musulunci kaga addini musulunci kenan kwacokam insa ga baki daya kwansa da kwalfatarsa tushensa da reshensa da abin da ya kamata na aƙida a ƙudurta da na faɗa da na kuma aiki wa kama ƙala jalla wa'ala da kuma kamar da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce a yau na kammala muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma ni'mata na cika muku ni'imata waraditu lakum al-islam dinan kuma na yarda muku addinin musulunci shine addini duk wanda ya wa Allah gobe kiyama ba tare da addinin musulunci ba to haƙiƙa ya bata ya kwafsa Allah subhanahu wataala ba zai karba ba ya bukatar wannan addini addini a gun Allah shine musulunci kuma addinin da Allah ya yarda da shi shine addinin musulunci wa kama qala azza wa jalla kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa ومن يبتغي غير اسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين Allah ce duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba duk wanda ya buƙaci wani addini wanda ba musulunci ba duk wanda ya ce wa Allah ba tare da addinin musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba masa ko menene wani abu wa huwa fil akhirati min al khasirin alahira kuma da cikin asararu waɗanda suka tabe Allah kare mu da tabewa ce to fadallata hazin nusus ala anna al-islam inda zikrihi mufradan yashmalu ad-din kulluhu wannan nasosi ga baki da muka karanto waɗannan ayoyi aya 1 2 3 dukansu waɗannan ayoyi ga baki ɗaya suna karantar da mu suna nuna mana cewa addinin musulunci idan aka ambace shi kadai sangiliyoyinsa shine mufrad ma'ana shi kadai ba a hada shi da wata kalma ba ai muqarana shi da wata kalma ba ma'ana mi yashmalu dinu kullu ya kumso addinin Allah baki daya duk abin da zai kasance na ibada zaka samu lada akai to saboda haka ya kumso shi kenan wannan shine hali na farko kamar yadda malai ce idan aka yi itlaqin aka yi furuci da lafazin musulunci a shari'a yana nufin halaye guda biyu ne halin farko a ambace ta ba tare da an hada ta da wani abu ba sai ce alhalatu sani kuma hali na biyu an yuzkar al-islam maqrunan bi zikri iman wani lokaci za a ambaci kalmar musulunci tare da an gwamaya ta da kalmar imani fahi fa yuradu bihi hina izin jami'il a'mal wal aqwal zahira saboda haka a duk lokacin da aka zo aka ambaci kalmar islam da kuma kalmar imani a tare a haɗe to a wannan lokacin ma'anar da zai bada fasar da zai bada yana nufin dukkan ayyuka na furuci ayyuka na maganganu waɗanda suke a zahiri shine jami'il a'mal dukkan ayyuka wal aqwal da kuma dukkan furuci a zahira waɗanda suke a zahiri na bayyane kama fi ƙaunin lahi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin faɗar Allah maɗaukin sarki da yake cewa ƙalatil a'arabu amanna ƙullam tu'uminu walakin ƙulu aslamna walamma ya dukulil imanu fi ƙulubikun Allah subhanahu ta'ala ke ba mu labari a cikin wani ayyuka cewa ƙalatil a'arab amanna ma'ana mutanen ƙauye larabawan ƙauye su ne al'arab larabawan karkara suka zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka zuwa suka ce amanna ya muhammad sallallahu Alaihi wasallam yin imani ya muhammad amanna ba ma aslamna ba ba ma musulunta ba mun yi imani sai Allah ce kullam tu'minu a a faɗa musu ya muhammad sallallahu Alaihi wasallam har yanzu dai da saura ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai Allah ce ku ce mun meka wuya ga Allah ma'ana kenan mun musulunta da ba musulmai kuke ba to yanzu kun shiga musulunci amma bai yiwa kawai daga shiga musulunci direct kawai shikenan sai imani a'a wallan ma da kullum imani fi qulubikum imani tukun har yanzu tukun bai tabbata ba bai zamna ba a zukata ashe tukun ashe ayyukan da za su kawo imani ya zamna yanzu farko shiga musuluncin ne ka aminta saboda haka kai kalmar shahada yanzu ka karɓi musulunci imani shi kuma qaulun wa amalun wartiqadu ma'ana ayyuka ne da maganganu a hankali yau da gobe za su imani zai dinga karuwa zai dinga shiga wa kama fi hadisi umar mashhur inda muslim hina sa'ala jibril nabi sallallahu alaihi wa sallama an al-islam mala kara kawa hujja da kuma hadisin hadisi wanda yake mashahuri da yazo wanda imam muslim ya fitar da shi lokacin da jibril Allah kara masa yarda ya tambaye annabi bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da musulunci mana hadisin can hadisin Umar wanda yake cikin arba'una hadisi hadisin da Jibril ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wa guyoyinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora tafukansa akan cinyoyinsa sai ya ce ya Muhammad akhbirni anil islam ce ya muhammad ina so ka faɗa mun ya aiki cewa musulunci to saboda haka jibril yayin manzon Allah tambayar nan game da musulunci fa zakara shahadataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu na farko shahada guda biyu ita ce kalmar tauhid ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma'ana yace to farko musulunci shi ne ka yi furici da kalmar tauhidi ka yi imani wassala na biyu kuma sai sallah ta biyo baya wasiyam na uku sai azumi zakat na hudu sai azaka walhajj na biyar kuma shi ne ziyarta ɗakin allah mai alhoma idan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum ikon zuwa wa kulluha min a'amali jawari to kaga wannan idan ka ɗauke su ga baki ɗaya ayyuka ne na gaɓaɓuwa sun malamma sa'alahu anil imani sa'annan kuma yayin da ya tambaye shi game da imani zakarar umuru a itikadiya shi kuma sai yayin da shi har yanzu mala'ika bayan ya tambaye manzon Allah game da musulunci manzon Allah ya bashi labari game da musulunci sai zano ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka kaga dukkan su ayyuka ne na gababuwa yanzu kuma sai manzon Allah ya sa ranar shi Jibril ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da imani summa lamma sa'alahu anil ihsan zakara tahsinu zahira sa'annan bayan ya zano masa zakar umur e itikadiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano da Jibril dukkan al'amura na itikadi wanda ake kudurtawa a zuciya su ne waɗannan rukunan imani guda shidda an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kaga dukkan su waɗannan ayyuka ne su kuma a zuci suke kaga waɗancan ayyuka ne na zahiri na kabuwa wannan kuma ayyuka ne na zuci summa lamma sa'alahu an ihsani zakara tahsinu zahira sa'annan kuma bayan ya gama zano masa mala'ika jibril ya sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ihsan me ake nufi da ihsan zakara tahsinu zahira shine sai ambata masa dukkan wani kyautatawa wanda take a zahiri wal baɗina da kuma wanda take a koyi ma'ana ka kyautata waɗannan ibadoji ka kyautata wannan furuci naka waɗannan ayyuka wa kama fi hadisin sa'ad bin abi waqas sa'an kuma ya sake da zuwa a cikin hadisin sa'ad bin abi waqas Allah kara masa yarda lamma qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka fadawa annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata ga rushe ya rasulullah aka ya manzon Allah malaka la to dai fulan me sanya baka ba wani kaza fa wallahi inni la arahu mu'mina saboda haka sai ke cewa wallahi ina ga wannan nan mumini ne amma me yasan ya irin wani harka ta zo ta sha'anin a ɗauka jagoranci ko shugabanci ko kuma sanya gaba wakilci ba ka sa shi kuma muna masa zahirin ganin imani cikakken imani faƙala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce awa musulman a'a mumini ko kuma mai ana musulmi dai kenan kaga anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin mumini da kuma musulmi saboda haka matakin farko shine musulunci sai kuma mataki na biyu imani kenan shi imani ba direct yake zuwa ba a'a musulunci shi yake fara zuwa imani kuma shi kuma yana zuwa da kadan kadan kenan imani kuma karuwa yake yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'asiya imani yana karuwa da da'ar Allah biyayya ga Allah san Allah kusantar Allah to imani sai dinga karuwa sai dinga karuwa kamar yanda yazo a cikin hadisul qudsi yace ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in hatta uhibbuhu ko kuma min maftarabtuhu alayhi ma'ana bawa na bai kusance ni da wani abu ba kamar a ce mu bawa ya dinga aikata abin da Allah subhanahu wataala ya jauta a kan shi ma'ana aikata na farko abubuwan da suke wajibi saboda haka suna ƙara kusantar bawa ga ubangiji ma'ana mi suna ƙara ma bawa imani matsayi a gun Allah subhanahu wataala baratana kuma ya jona ya ƙara da nafilfili kenan kaga imani wani abu ne da shi kuma ƙaruwa ne yake da ɗa'ar Allah musulmi ne idan yana da'a sai imani din karuwa musulmi idan yana sabon Allah kuma imani sai ya dinga shice sai ya dinga sabka ya dinga raguwa shine malamai suka ce yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'asiya yana karuwa da da'ar Allah kuma yana raguwa da sabon Allah idan mutum yana musulmi yana sabon Allah to imani kuma sai ya dinga raguwa wa iyazu billahi karshe har ya kai ko imani ya sulace ga baki da muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawato shi ai annaka lam taqra ala imanihi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nunawa cewa har yanzu baka tsinkayo akan ilashi ba baka hango akan imaninsa ba a har yanzu musulmi ne imani kuma har yanzu bai kai degree in ba ko bai kai darajar ba wa inna ma attalata ala islamihi min al'amal zahira ma'ana mi ka abinda ka tsinkayo abinda ka hango ka hango ka tsinkayo musuluncin sa me ya kauya ga Allah subhanahu wataala da yi ta yaya ka gano su su kuma min a'mal zahira daga ayyuka waɗanda suke na zahiri ma'ana ayyuka da ya aikata na zahiri su ne suke nuna maka cewa haƙiƙa musulmi ne amma imani har yanzu baka hango wannan daraja baka abuwa rutse ba kenan yake nuna ashe imani daban musulunci daban saboda haka imani bai samuwa sai da musulunci kenan kuma musuluncin nan imanin nan kuma shi yake ƙara nuna ɗaukaka da daraja da kusantar Allah subhanahu wataala gabawa ko gabaiwa ashe wasu abubuwa ne waɗanda suke daban-daban idan an ambace su a haɗe ko kuma an hambace su a rarraba da sauransu muna iya karasa ko kwana nan a kwana nan ko saboda masu karatu na jira ko a karasa go wa shira'il islam kasiratu jiddan to saboda maka haka mala yace shar'o'in musulunci suna da yawa minha arkanuhu daga ciki akwai rukunansa wa minha aljihad da kuma akwai jihadi wal amr bil ma'ruf da kuma umarni da kyakkyawa wa nahyi anil munkar da hani da mumuna wa jami'i ma yajibu an yustahabbu fi'luhu min al aqwal da dukkan abubuwan da ya kamata ake so mutum ya aikata na daga maganganu wa min al a'mal jawari ko kuma daga ayyuka waɗanda suke na gababuwa wa yadkhulu fi zalika tarkul muharramat min al aqwal wal af'al wannan kuma a ƙarƙashinsa zai shigo hani ga dukkan waɗa abubuwa da suke haramun na maganganu haramun ne a faɗa ko haramun ne a aikata shi ne haramun tana iya zama na magana ne haramun tana iya zama na aiki ne ma'ana ta ta maganganu mutum yayi a shaliya ko yayi batsa ko ya faɗa abin da ba daidai ba ayyuka na haramun shi ko mutum ya aikata wani aiki na zahiri iza taraka hal abdu ibtiga wajhillahi ta'ala idan bawa ya nisanci waɗannan abubuwa dan neman yardar mahaliccinsa wa arkanin islam su kuma rukunan musulunci alhamdulillah ya hadikun ba su ruba da kuma zafirula zuwa zafi wa arkanin islam ya ce rukunan musulunci wahiyar ususuhu shi ne fondasiyoninsa tushensa gimshikinsa allaci ya bini alaiha wanda musulunci yake ginuwa a kanta wata uddu asasan libaqiyati shara'i kuma ana kidaya ta sune tushe na sauran shari'o'i hamsatin guda biyar kama jaa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yazo a cikin sunnar annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa hazil arkan hiya waɗannan rukunai sune kamar haka ar-rukun awwal rukuni na farko shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shedawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne ar-rukun sani rukuni na biyu iqamus sala shine sai da sallah ar-rukun salis rukuni na uku ita'iz zakka shine bayar da zakka ar-rukun rabi rukuni na hudu siyamur ramadan shine azumin watan ramadan ar-rukun khamis rukuni na biyar shine hajj baitullahi al-haram ziyartar dakin Allah mai alhurma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon zuwa ومن أدلة على أن هذه الأركان خمس أركان الإسلام yana da cikin dalilan da yake nuna mana cewa waɗannan rukunne guda biyar su ne rukunan musulunci hadisu jibril sabiq hadisu jibril da ya gabata muka yi bayani wa ma rawahul bukhari wa muslim an ibn umar ma'ana hadisin da imam bukhari da muslim suka rawato shi daga abdullahi an ibn umar daga abdullahi dan umar kala yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyar islamu ala hamsi an gina musulunci a kan shika-shikai guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah na farko shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne na biyu iqamus sala tsaye da sallah na uku ita'iz zakka bayar da zakka na hudu saumun ramadan azumin watan ramadan na biyar walhajj shi ne hajji ta ɗakin allah mai alfurma waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar wanda idan babu ɗaya daga cikinsu to musulunci ya rushe ana ya kamata mu tsaya da fata abin kanta daidai allah ta rabu cikin ladan abin da mu kuskure allah ya fi mana bukatocin na alheri allah biya mana su allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ta ba mu ikon guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله يا فارق